بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس كده زوجة رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba a wannan littafi mai albarka na abu abdallah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala mun tsaya darasi na tamanin da biyu tamanin da ɗaya ko za mu tashi darasi na tamanin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka za kuma mu tashi babi na ɗari uku da tamanin da bakwai hadisi na ɗari takwas da saba'in da biyar inda ba yake babin kasaratul kalam babin da yake magana akan yawaita zance yawaita magana حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الإكبي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال سمعت بن عمر يقول نادي عبد الله بن عمر يناتوا قدم رجلان من المشرق وسمت بيو واتو سنزو دغ مشرق كان واتو غبش دنيا wanda ake magana sun zo ne a shekara ta tara bayan hijira wanda suka zo a matsayin wakilai to shi ne malai yake kadimu kadima rajulani min al-mashriq kadiba da a matsayin waɗanda za su yi magana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zamanin manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fa qama suka miƙi fa takallama suka fara magana shine a wata ruwayar faƙama fa haɗa ba suka miƙe suka yi huɗu ba shi ne wannan zancen da suka zartar shi ne faƙama fa ta kallama ko fa haɗa ba sun maka a sannan suka zauna wa ƙama sabit bin kaisin bayan sun gama wakilan can wannan ɓangaren ka iya cewa taro ne za a yi kowane ɓangare sun turo da wakilan bayan sun gama maganarsu sai sabit bin kaisin ya miƙe khadibu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma shine mai magana na bangaren annabi alaihi salatu wa sallam wanda sabit bin kaisin din nan za ku iya tuna shi shine wanda wato da aya ta sauka la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajharu ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yadina fituwa ya zauna a gida har sai da annabi alaihi salatu wasalam ya tambaya don gane da sha'aninsa saboda yana da murya sai ya ce Allah ya hana a rika daga murya gaban annabi alaihi salatu wasalam to sai da annabi ya tura ya ce a gaya mar baya da shi aya take ba kuma dan aljanna ne to saboda haka sabit ibn qais ibn shammas kenan fa takallama ya miƙe yayi magana fa ajaban nas min kalamihima mutane suka rika mamakin maganganun wa'ancan mutum biyun bakin saboda yadda suke da wato iya magana fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khudu to sai annabi ya miƙe yana hudu ba fa kale yake ya ayyuhan nas ya ku mutane saboda kaga wannan ko shakka babu wakilin annabi Aisha ya fi wakilin kowa amma saboda wancan sun iya magana sai ya ganganin wancan suka burge jama'a ba wai dan sakon annabi ba to shine annabi yayi hudu ba yake to ya ku mutane qulu qawlakum daga yau wato duk wanda zai yi magana wato qulu autarwa bi qawlikum ku iya magana yadda Allah ya hore ba kai iya irin wannan magana me yasa fa inna ma tashqiqul kalam domin sai ne a magana su irin mutanen ne ba su iya yi wajen magana da sai ne ki annabi ya ce mina shaytan ko mun kai a magana na shedan ne to ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النبي يقول إن من البيان سحرا لله أتكم بياني أكون أبو ميتزيا ده هنكن shine sihirin din wato kaga ba ana nufin tsafi ba domin da magana wani ai za ka ya je tsabar tsari in ya je gurin duk budurwar da ya je gurin ta sai ya tsara ta in dai ta tsaya to kai saboda yana da wani abu da yake ɗauke hankalin wani kuma in ka kace yanzu in baki yake karba in dai kuka tsaya to sai ya karba saboda yadda yake da iya ne magana da tsara zanci to shi ne abin da yake magana a nan ko kuma a ce aiki ka ba shi tela ne ka ba shi aiki ko kafinta in dai ka zo kuka tsaya duk yadda kai fushi a gida da kun tsaya sai ya tsara ka to akwai masu irin wayannan wai kun ce amfani da bayar da Allah ya musu na maganar wajen bin abubuwan da yake daidai sai kuma su shiga wani fagen wannan hadisin banda bukari an kawo shi a cikin wato musannaf mala abdurrazzaq ya kawo shi a musannaf haka nan abu dawud da tirmidhi duk sun kawo shi a cikin kitabul bir haka nan ibnu hibban shi ma ya kawo shi a gurare haddu ma haka nan cikin rawdatul uqala shi ma akwai hadisin ya zo hadisin ya zo ta fuskoki da yawa kenan hadisi na 876 حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول يا انس yana cewa khadaba rajulun inda Umar wani mutum ya tashi yana magana ko ya hudu ba a gaban sayyidina Umar fa karal kalama sai yawaita magana yawaita zanci fa kala Umar sai sayyidina Umar yace inna kasratal kalami fil khutabi lallai yawaita mazanci a cikin hudu ba min shaqasiqi shaytan yana da tiliki da iya yi irin na shaytan eh mutum yanzu za ga wani ya fara hudu ba yanzu sai ga ya fita ya zama yana out of point sai ko ka ga larabcin daban hausar daban misali idan wanda zai fassara ne wanda da a ce larabcin zai tsaya iya yake gaya wa mutane saƙon to wata ila da za ga an amfana sosai wanda yake jin larabcin shi kaɗai amfani can kuma sai ga ya shiga labari ko wasu abubuwa waɗanda ba a buƙatar su a yanzu misali to shi ne wannan sai da Umar sukan ja hankali akan irin wayannan abubuwan waɗanda suna ganin bai kamata ba حدثنا أحمد دليل تقوز سبعين دبقوي أحمد بن إسحاق ابن الحسين كنا ينا تين واتو غرا غرا زانا مسلم في wannan bawan Allah yana cikin gwara zana musulunci na'am to shine yake cewa qala haddathana haddathani sahal bin zira' قال سميت أبا يزيد أو معن بن يزيد wannan ma'ar bin yazid din an gano shi ko za ku iya tuno wanda ya je misali tsakanin ɗa da uba ya je ba da zakka a masallaci ga shi nan kun biya ariyar salihin ko yawa yazid shi ne mahaifin ma'ani shi ne ɗan lokacin da ya je bayar ya ce ba bukatun ya zo a baki kawai ɗan yana shigowa kawai ya da gida ya ce yau an baki sai yake ba kai ne niyya bawa ba nan da ne kai kara gurin annabi alaihi salatu wasalam shi da annabi yake laka ma akanka ya ma'anu wa laka ma na waita ya yi ko yawa to shi ne wa shi ne wannan sahaba shi ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala lalle annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce Na'am, annabi alayhi salatu wassalam ya ce ittami'u fi masajidikum. Ku tattari cikin masallatanku lokacin da annabi ya hijira ya koma Madina, ya ba da umarni a yi temporary masajid. An gane masallatai kamar guda goma. Daga baya bayan abubuwa sun kankama kuma sai yace kowa ya koma wato masallacinsu da inda aka riga aka yi na unguwarsu. to shi ne annabi alaihi salatu wasalam yace ijtami'u fi masajidikum kowa ya je tattara a masallacin su ya zauna wa kullama jama'a qaumun falyu'adhdhinuni duk lokacin da mutane suka taru a wannan masallatan annabi yace ku sanar da ni duk lokacin da aka haɗu misali a ce masallacin markaz masallacin zera masallacin to kowanne sun tafi sun tattaru duk inda aka haɗu ya sanar da annabi alaihi salatu wasalam ko masallacin murtala misali ce ko ina a gayyato a je a ga annabi alaihi salatu wasalam fa atana awwalan man ata fa jalasa sai sahabin ya ce mu ne farkon wanda annabi ya fara kawo wa ziyara domin mu- muka fara tattaruwa muka je muka gaya masa sai annabi ya zo fa takallama mutakallimun minna ka san idan kuka yi babban bako ya zo ai akwai wanda zai tashi in ma jawabin godiya ne yayi to saboda haka sai aka samu wanda daga cikin su ya miƙe ya fara magana sun makala sanne yake innal hamdalillahi alladhi laysa lil hamdi dunahu maqsad kaji abin da ake magana akai innal hamdalillah lalle godiya ta tabbata ga Allah gawa wato am- alladhi laysa lil hamdi dunahu maqsad wanda duk wata godiya in ba ta Allah ba wato ba ta da wani amfani ba ta da wani manufa shine maqsad din sannan kuma wala wara'ahu manfas sannan ba za ta haifar da komai a bayansa ba eh ba za ta haifar da komai a bayansa ba kaga duba sai annabi alaihi salatu wassalam ran sai ya ɓaci fa wato ya fushi fa kano ya miƙe fatalawa mana bainana fatalawa mana bainana sai muka shiga zargin junanmu wato aka fara ka duk ka jawo mana shi wannan da ya miƙe ya fara wannan tasqiqul kalam din yake duk kai ka jawo mana fa kunna sai muka ce atana awwala man ata gashi nan mu ne farkon masallacin da ya fara zuwa fa zaba ila masjidin akar annabi ya miƙe kawai sai ta wani masallaci dama da lokaci guda aka ba shi ubazi cewa wannan ka fara tattaruwa a zuwa ga annabi zai je kamar a ce wato buɗe gurin za a yi saboda haka annabi da ya ji wannan abin da suka fara kawai sai ya miƙe ya bar gurin sai suka fara zargin junansu suka ce fa kullu atana awwal man ata gashi nan ka jawo mana mu ne farkon masallacin da ya fara zuwa fa zaba ila masjidin akhar wata buwan masallacin daban fa jalasa fihi ya zauna a ciki fa atainahu sai aka yi delegation ko kuma gaba ɗaya suka tafi suka je gurin annabi fa kallamnahu suka ba da hakuri suka yi magana da shi fa ja'a ma'ana to sai ya biyo su bayan sun ji sai annabi alaihi salatu wasallam ya biyo su to sai yake fa qa'ada fi majlisihi aw qariban min majlisihi ya zauna a gurin da aka tana damar ko kusa da gurin da ya zauna da sun makala sannan yake yake alhamdulillahi alladhi ma sha'a ja'ala bayna yadayhi godiya ta tabbata ga wanda wato ga wanda duk abin da ya ga dawa shi yake sawa a gaba wato a gaba wa ma sha'a ja'ala khalfahu wanda kuma ya ga dama ya jinkirtar da shi ya zo daga baya Allah ya sa kun gane nufin zancen nan misali hatta zuwa masallacinsu ko ko waninsa ai ka ga yawa yawa a masallacin da annabi ya ga dama da Allah ya ya so shi annabi zai fara zuwa to shi zai fara budewa da wannan to shi ne yake cewa wa inna min al bayani sihran lallai ku sani cikin bayani akwai kaga ya koma kan magana wancan da ya fara na farkon nan inna alhamdulillahi alladhi laysa lil hamdi dunahu maqsadun dinnan wala wara'ahu manfat منفذ yake cewa inna min al inna min al bayani fi hada ku sani a cikin bayani akwai abin da yake dauka hankali tun ba amarana wa allamana sannan kamar annabi ya yaba ba amma wato cewa ya iya magana amma ba ko ina ne ake sa a filin shi ba sannan ya ba ya mana umarni kuma ya koyar da mu annabi alaihi salatu wassalam ya umarni kuma ya koyar da su a gurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am na'am ya umarni kuma ya koyar da mu to sai yake wannan hadisin shi ma kamar da muka kawo Imam Ahmad ya fitar haka a cikin majma'i zawaid shi ma an kawo hadisin yana nan babu wani wato hadisi ne ingantacce kamar yadda Malik ya kawo shi Hasan al-Isnad suka ce Malik Albani ya fitar da shi a cikin littafinsa babu tamanni babun da yake magana akan buri kowa yanzu da za a zo a ce kowa ya buri yanzu da mai girma gambi da zai sauka a nan ya ce to a ba kowa fuliskaf kowa ya rubuta abin da yake buri in Allah ya da kafin rama awa kafin minti goma sha biyar za ka ji ana mai bukulet saboda da yawa burin bukulet ya cika kowa ya miƙo a ƙara miƙo wani saboda ba za ka gufe kana wannan burin ba shi za a yi sayyidina umar wata rana yake cewa da yake cewa da wanda suke tare da shi sahabbai da tabi'ai yace kowa ya buri kowa ya buri wannan yace kaza wannan yace kaza sai yace ni kuma buri na kawai Allah madaukakin sarki ya sa wato duk inda zan je in zantar da wani abu ko na yi wani abu ya zanto ina da tare da mutum uku sai yace Abu Ubaida ibn al-Jarrah Mu'adh bin Jabal wa Hakim bin Hizam sai mutane suke ta mamaki wannan kowa yana burin abin da zai samu ne wani abu wani ya ce gona wani ya ce kuɗi wani ya ce kaza amma shi iya wa'annan suke mamaki da sai na Umar yake so ya bashi darasi sai da kwana biyu sai kira wani daga cikin yaransa da ake kira yarfa sai ba shi dukiya ne yawa a jaka sai yake je kai wa Mu'adh dan Jabal ce ga dukiya nan wannan yaron nasu yarfa a yi ya samu Mu'adh dan Jabal ya kai yaron bai gurin ba sai ga yana ɗauko ya kirawo wani daga cikin yaransa yana bayarwa yana cewa akai gidan wani dama yana da bukata a ɗebi kaza a kai gidan wani sai ga kuɗin nan kankato bai wannan ya ƙarar da sai kirawo sai lallaba sai je wani yaron sa kai yaron sa yana umar sai lallaba ya je gayawa mata sai ce ke kina ina an kawo daula daga baitul mali mijinki yana ta raba jama'a sai ka leko saboda mace kenan da ta leko sai take cewa ya aka ce an kawo dukiya ana karba mutane amma mu ba ba mu ba sai ce ba su zai da wuri ba amma dai ga wata birane guda biyu ta da kaga ne ki dauka ya wurga mata kawo bayan kwana biyu ya kuma tura shi gurin hakimu bin hijab ya tura shi gurin abu ubaida ibn al-jarrah wayannan mutanen da ya dawo ya ce ya ba shi labari ya ce shi yasa nake burin zama da su ba burin samun wani abu ba shi da kansa yarfa din ya jinjina cewa lalle wayannan ba irin sauran mutane bane an gane ko domin shi kun ga abu wai da za ku iya tuna ai annabi cewa aminu hadhihi al-umma to saboda haka ba da gangan sai na umar yi faɗi wayannan bayan Allah ba to amma ka ga ba su tsawon rayuwa ban ka kalli yanayin su su biyu gara ake mu gini zan ka iya cewa ya jima amma wannan guda biyu ba su tsawon rayuwa ba domin mu'azzi dan jabal in ban manta ba shekarar 34 ya bar duniya wanda annabi ya ce alƙalin al'umman nan ko to 34 ya bar duniya gaba daya da annabi yake khudul qur'ana min arba'a ku koyi qur'anin ku gurin mutum hudu ubay bin ka'ab mu'adh bin jabal salim maula abi hudayfa abdullah bin mas'ud ko guda hudun nan kaga akwai in ka je ka baka ijaza to ka iya je qur'ani ke to sai yake cewa haddathana khalid bin makhlad قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سميت عبد الله بن عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة أما حيث النبى الله زمن النبى عليه الصلاة والسلام زمن النبى قال إيه yana da wani uwa da yake kiransa Abdullahi lokacin da aka yi da'ifa a lokacin aka yi masa shahada sunan mahaifiyarsu ummu abdullahi yake ce mata alkunyata amma laila bintu abi khaisama shine sunanta ita ce baran tuno muku don kar ku manta ita ce baiwar Allah da ita mahaifiyar ita ce baiwar Allah da annabi ya taɓa shiga gidanta sai ji ta ce wa ɗanta zo ka karɓa na san duk kun ga hadisin nan sai annabi ya mai da hankali wato kanta sai ga ta ba shi da gini sai ce da wasu ba shi wani abu ba za a rubuta miki ƙarya sun yi ƙarya ita ce laila binta abi khaysa ma sunanta to ita ce wannan baiwa Allah an gane ko yawa ya rasa shekara ta tamanin da wani abu don sai a cewa tamanin wa bidon albidon kuma mun faɗa ko shine daga uku zuwa tara a wannan tsakankanin tamanin da wani abu Allah ya karɓi rayuwarsa da arrahabu da aljudu don mun yi wannan bayanin cewa ma duna al'ashiri shine arraha al'usba kuma daga goma zuwa sama to wannan shine to sai yake cewa قال سميت عبد الله بن عامر من يكون ابن ربيعه يقول قالت عائشه انا cewa da Aisha tace أردت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذي كلا دعنا إن شاء الله ثبت عقريك يا هو ردري السهر شين مكين يتودري بيدكيبا يا كيدري من طلب الأولى سهر الليال in ji mai ta'alimi wanda yake ne wani ɗaukaka ce ya ɓata dare ya raya dare shi ne abin da aka ce shi ne ba wasu yake cewa wato wato ka ɓata dare ko ɓata dare ke suna idan mutum yana ce wannan sunan kamar yadda ba wasu yake faɗa to sai ka tsaya lallai ka yi da gaske ko ba ta hankalin dare kai suna kamar haka ba wuce yake cewa ko ba ta karin magana to annaba ne ya ga Islam ya dau wani lokaci da yi bacci ba shine sahira ai da haba anhu an-nawm bacci ya dauke daga idansa wata rana za ta laila a wani dare fa ga da yake raisa lajuran salihan min ashabi ina ba wani bawon Allah daga cikin mutumin kirki daga cikin sahabbaina ya bi'uni ya zo min yanzu fa ya harusuni ya yi min fa ya harusuni laila ya gadi ya yi gadi na a wannan daren ina ma wani ya zo ya gadi na a wannan daren amma lokacin in za ku iya tuna kwanan na wata baiwa Allah ko irin masu nacin karatun nan a dattijai ne take cewa wai a gaya mata mutum biyar daga cikin waɗanda suka rika gadin annabi kafin wallahu ya asimuka minan nasi ta sauka to in kana so in ka ɗau wannan hadisin ka koma karkashin sharhin sa zaka samu mutane amma za mu faɗi wasu yanzu daga ciki saboda fa'ida ko waɗanda ake faɗa sun yi gadon annabi alaihi salatu wassalam kafin saukar wallahu ya asimuka yawan nasu a cikin ma'ida ko to bara mu ji ko mu faɗo su su ne waɗannan mutanen da ake faɗa cewa wato a yakin badar da yakin uhudu da yakin khandak da dawowarsa daga khaibar da kuma wadil qura da ake magana akai da kuma umratul qadiya da hunain aka ce wannan ayar duk a wancan lokutan an rika gado annabi alaihi salatu wassalam domin ayar ta sauka ne bayan hunaini bayan an yakin hunain kun ga yakin hunain kuma kafin fitawa maka ko bayan fitawa maka akai abadi wani ba da mutum dubu nawa bara in dawo muku da tarihi mun yi abin nan anan da mutum dubu nawa annabi ya tafi fatawo maka tambaye kenan dubu nawa dubu goma jazakum Allah khaira da mutum dubu nawa ya tafi hunayn لقد نصركم نصركم الله في مواعظ كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم mutanen Hunaini sun fi na fatawa maka yawa ko ba su yi su ba da ya fatawa maka da na Hunaini wani ne ta yawa so nake za wani abu da za ku rike kalmar mu na Hunaini ya fi yawa to saboda haka mutanen Hunaini su nawa ne su haura dubu goma ne su nawa dubu sha biyu in za ku iya tuna akwai wanda annabi ya yaje musu a fatahu makka mutum dubu biyu aka ce idza abu fa antum mutlaqa wannan mutum dubu biyun da su aka tattaro a ɗan watanni aka zo ku daina kuma mantawa kuke to sai da aka mutum dubu sha biyu ne a yakin hune dubu sha biyu ne sai da aka fito maka aka yi hune a ƙara kowa wasira a duba ta to sai da aka bayan hune ne kamar kuma imamu tabarani ya fitar a hadisi abu sa'id al-kudri yana cewa abbas ibn abdul muttalib yana cikin wanda suka kaji ba suka rike suke gadin annabi to abbas ya je musulunta ta rike wannan sannan kuma da ayat ta sauka sai daina wannan gadin an gane ko sannan an kawo wasu sunayen malamai suna kawo wa an ce na biyu akwai sa'ad ibn mu'az shugaban wa madina amma wata kabila na yadda aus ausu da kajiran sa'adu bin ubada sa'adu bin mu'az wannan sannan muhammad bin maslama sannan akwai zubair bin al-awwab akwai abu ayyub al-ansari akwai zakawan ibn abdul qais akwai adra sulami da ɗansa da ake kira mihjan shi ma yana cikin masu gado annabi alaihi salatu wasalam wasu na cewa salamatu wa ubad bin bishir wa abu raihana an gane ku yau su ma duk suna cikin masu gadin annabi alaihi salatu wassalam wayannan da muka lissafo kaman mutum nawa yawwa to duk wayannan sun tsaya gadin annabi kafin wallahu ya asibuka minan nas da sauka kaga in aka tambaye ka mutum uku hudu akwai wanda ba za ka manta shi da wuri ba anan kamar shugaban aus din da ake magana ko abbas ibn abdul muttalib ko abu ayyub al ansari ko zubair bin al awwam kaga wayannan bai kamata a ce sunayen sun bata ba domin suna kama ne da sauran wato muhammad bin maslama shi kansa ya kamata ko formula in kana so ka rike formula za ka yi mutu idan kai formula sai ka sa a cikin can cikin kokolwarka ka su zauna to me yake faruwa sai ce in sami'na sauta silah to amma in haka ne a wannan lissafin da nayi ba mu lissafa da na hadisin nan ba sai ka kara da shi ba za mu ji waye za mu ji in ka ji sunan sa to ji ma hadisi sai muka ji wato sautin makani faqala sai annabi yace man haza sai annabi yace waye wannan kuma bayan annabi yayi duri sai kawai ya ji sautin makani qala sai yace sa'adu haddashi to sa'ad bin abi waqas فقال سعد في سعد يا رسول الله جئت أحرسك لا زين نجادك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنامك يا أفوان sai annabi ya rika bacci hatta sami'na ga dutsahu har sai da muka jiyo sautin sa idan mu ne yanzu sai ka ce mun jari an fahimta sauti shi sa aka ce in ka zauna a gaban malamai suka fassara ma ba inda zaka ji an ci mutunci annabi abukari wallahi ba za ka ji ba sai dai mu ji a bakin ka babu a cikin bukari babu a musulun domin duk inda kaje za a fassara ma da ladabi za a biya ma ko ina ne da ladabi ake biya ma qur'ani hadisi haka yake yawa to saboda haka ka ga ni yanzu ina wuce aka ce ina tunorin ba komai domin ba annabi bane ni ba sahabi ba komai ba amma annabi alaihi salatu wasalam kalmar sai a ce to sai aka biyo sauki shikenan an huta sani mai babu babu na uku da tamanin da tara babin da yake magana akan cewa yuqalu li rajuli wal shay wal faras huwa bahr wanda yake magana akan cewa za a iya cewa mutum ko wani abu ko doki a ce wannan dokin koji ne kamar yanzu za ka zo a kalli mutum aka ce wani koji ne yaban sa ake ko zaki ai kamar kalmar can da aka ce aka ce masa barbi ko zaki toron jiwa zaki ko abin da ya kama da wannan duk ba zagi ba ne حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول لا جانس بن مالك هنا سوى كان فزع فزع بالمدينة وترانا أنجي أورو أنجي وتأهرى مدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان النبي يجي يا أري هنا استعارة سيجي أرو بيتي أقرن أبو طلحة الأنصاري يقال له المندوب أنا سيجي بيتي مندوب sunansa kenan kamar yadda za ka ji an ce bikini an ce kayan ko irin wayannan musamman yan polo za ga kowa da sunan dokinsa to shi ma kamar horarru kenan yake ne shine mandu faraki da annabi ya hau falan ma raja qala yayin da ya dawo zai ce mara ina nin kai kun ji yadda ake san shugaba idan wani abun firgici ya zo shi zai fara zuwa gurin ba kwanciya zai ce a ita waya ya ce a ji a duba ba sab ba haka annabi alaihi salatu wasallam yake ba qala yaji yake ba ra'ayna min shay'in ba mu samu komai ba wa in wajadnahu la bahran in mukhaffafati ai wajadnahu la bahran sai yake wani dokin abu dala yake wannan dokin naka min same shi lalle koji ne wato in garman doki ne akwai gudu shikenan mahallin shahid kenan wannan ka koma cikin musannaf na ibn abi shayba za ka samu hadisin muslim ma ya kawo a cikin falalar annabi alaihi salatu wasalam abu dawud ya kawo tirmidhi da ibnu majah duk sun kawo a ciki babu darbi ala lahad babu da yake magana za a yi duka za a daki mutum yana wato yana kuskuren magana wa'anda wa'annan eh za ka ji mai labarai na cewa wa'annan wai ba waɗannan ba fa wai wa'annan wai haujoji tsakani da Allah to irin wannan abubuwan gaba ɗaya shi larabawa duka suke a kai ba sa ɗaga kafa idan ɗan ya taso bai iya bai iya magana ba yaran su ne da su za ake kai mutum ƙauye yanzu za ka ga wanda yake kindani da yawa idan da irin wayannan suna nan sai ibnu Umar da suke duka akan lahanu wallahi duk zane ne zaki dan za ka ga Hausa ɗaya turanci uku wani abin ya zo mutum ya kasa faɗarsa da hausarsa bai san shi ba sai kwata kwata
eh
to ai ba ku ga da ya kai wadannan dakta ba wannan wannan wata ila abin ne bokon ce ta gama hudar ta gama hudar shi ne abin da dama abin da suke yi ka fahimta da kyau ko yadda suke yi magabata har magabata akwai sunayen wasu da na wanta daga cikin manyan in bokon idan ya zo magana in zai ta awa biyu ba zai shirka da kowace irin kalma ba sai hausa zalla idan turanci aka yi shi zai yi zalla shi ne kawai shi za a wata ran malam bin Usman ya je lanta a a a a Okas da ya zo ya to da me za a yi ɗan iyayen nan suka rika turanci ana wasu na kaɗan suna hausa sai ce akwai wanda baya jin hausa tambaye da yake aka ce babu yake to da hausa zan yi simple ba wani kwane-kwane ba kwana kawai da hausa zan yi idan ba za ka je ka tashi ka fita in yanzu ne lokacin da ka zo bai wanda Allah ya ma wata kila da yaran ka kazo maimakon ka amfani da abubuwan da za ka faɗa yanzu a koma gano grammatical error ɗinka kuma ba za ka amfana da bayar da Allah ya ma na karatun ba haka to saboda haka to bara mu ji ko ga duka suke yi akan lahani idan dan ki yayi kuskure sai su dake حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن عبد الله بن عمر يا kasance yana dukan ɗansa akan اللحن kuskuren magana idan ya zo yi misali ya ce waɗannan ya zo ya ce wa'annan ballantana kalmomi na cikin gida na Hausa Abdullahi da Umar duka yake ta koma Abu Dawud baban da Bukhari a nan da ya kawo shi za ka ga hadisin ya kawo ba kawai kamar yadda muke ta faɗa grammatical error ita wanda bature yake faɗa Allahan ita idan mutum yayi a Hausa to sai sun buge shi ka ga wani idan ya zo gaba ɗaya gidansa sai yake gaba ɗaya ƴaƴansa su tashi da Hausa amma yara nawa yanzu za ga yaro yana a gida wai sai wani tsabar iya yi mun zama turawa ka san da an ce da India da Najeriya sun fi kowa zakewa a hakan harkar turanci sun fi kowa zakewa shi za har yanzu ba abin da muke kerawa amma tana da irin garuruwa da suke yadda da yaro dukansu sun fi kowa technology a duniya tana ba ta da yanzu in ta zo in aka zo ta a majalisar ɗinkin duniya sai dai a sama in ta wato wannan translator din abin da za ta rika fasara amma in ya tashi da kanan TV kuma ba abin da za a gaya musu a duniya babu domin ga gina yanzu ba kasar da Amerika take tsoro irin tana ko manyan ka daga tana yanzu wannan fitilar da mun yi oda an yi oda ta za ta tawo ta tawo Lagos daga tana misali abin maganar mu wara in kana so wanda yake ba abubuwa masu kyau daga tana da yaran su ka je ka tarar da mutum bai iya daga a zuwa za ba na turanci amma duk abin da zai na technology ya iya dan primary haka yake a tana to sai da haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye cewa ko da za a yi yanzu ga mutum ya taso shi ɗan boko yaron ya fara magana wai turanci ake yi a gidan turanci ake yi a gidan gaba ɗaya to ko da za a yi wannan kamata ya ce an koyi yare ran da nake faɗa a karatu na nake lokacin da naji yaro na yayi tafsirin ya fito ya yi fatawun ɗinsa ya faɗi ya ce yara sun ce mai tumbur shekara uku da wani abu ya ce shi ba shi ne tumbur ba ku ne tumburaye Allah ce da na miƙe na zauna saboda jami'in da ya burge mu jami'in tumburaye duk da kaga dangi ne irin na yara da za a ce kaza babbulaye kaza to tumburaye ai shine dangin tumburda ba an fahimta da kyau ko to sai da haka wannan shine wato abu amma wani wannan ko kadan da zai damu da shi ba wanda irin wayannan abubuwan sun suka sa muke ta baya kuma ba a kai su kauye balle za su zauna a gaban iyaye su koyi abubuwa Nisa wanda ya zauna a gaban malaman tsoro ko yake zuwa kauye shine zai koyo kalmomi masu yawa na Hausa ko in kana da kakanninka da kake jin ba jawayi ba ka je ka zauna a gaban su ka koyi karatu ka zauna a gaban wato malamin turu ka ce ilar takai ne ce ma zuwa bakin jamansa haka kawai zai gaya ma in ka ga dama ka je ka koyo don hausa yi ma tsantsa tsantsar hausa shine bakin jaman kawai ko ya ce ma amma ma magana karantar ma ko kundu kuki duka a gaban malamin turu saboda su ba ruwan su da wani abu da ya shafi hausa zalla za'a ma idan larabcin ne zai shi za a zuba sannan hausar ta zo ita za a zuba ma yanzu ta da yawa idan ka yanzu idan ka je kana zuwa yara islamiyya kace kundu kuki sai ka kuma fasarawa wallahi sai ka fasara musu don ban santa ba wasu za ka na taɓa ba wasu yara a gaban nace a je a binciko a gida sai na ga iyayen gidan ba duk yan zamani ne ban santa ba yan zamani ne domin iyayen su majoritin su yan boko ne duka aksarin su ɗan boko ne kawai ba wannan kalmar babu saboda haka gaskiya zuwa gurin iyaye shi za ga laraba idan mutum aka yayi shi a kai shi ƙauye don a yayi shi domin in ya zauna a ƙauye zai koyi kalmomi masu kyau to abdullahi da umar dan sai kwatariya a kalma dukan sai da za ku ji hadisin gaba حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير بن أبي محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال مر عمر ibn Khattab radiyallahu anhu bi rajulayn yarmiyan kuma dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ji wucewa wato ta wajen mutum biyu suna koyon harbi fa qala hadu ma lil akhar da kai ga arba shi din yake masa asabta bi shi asabta wannan asabta din ai kaga ba daidai bane asabta yake so yake disturb wanda su ji yake nufin ka dace ka dace sai faɗi shi ne فقال عمر سيدنا عمر يجي يجي سوء اللحن أشد من سوء الرمي wane mutum kuskuren magana wato mummunar magana wajen yare ta fi mummunan harbi za za ce kai kuskuren harbi da kai kuskuren yare shi za ka da goge wata har ake maganar an samu waɗanda ba sa kuskuren magana a cikin magabata har sahabbai kusan mutum hudu suke ƙara biyar Abdullahi dan Jubair in ya tsaya yana magana abinda Bature yake cewa grammatical era zai awa biyu uku yana magana ba ya san samu kuskuren kalma ta larabci ba saboda ya tsaya ya iyayensa kaje karanta Asma'u binti Abi Bakr bin Siddiq da Zubair bin Al-Awwam kaga horon da suka bai ba wata da ita duka take tana duka uban na duka shi ba yana duka ba ta ga kafa Abdullahi bin Zubair Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi mutum da yi ma yana hudu ba ba dai ka kama shi ba a dai abin da bature yake kira wannan kuskuren magana ba dai ka kama shi ba sannan mutum na uku Abdullahi bin Zubair um um Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi sannan kuma sai Abdul Malik ibn Marwan eh wanda ya zama dan gidan Marwan bin al-Hakam shi ma idan yawo yana magana zaka sha mamaki nauyi shine Imam Sa'di imamu sa'adi wasu kara da ibnu qariya wannan mutanen ko suna magana sai ne kawai ka faɗi wani abu amma kuskuren magana babu ita domin kowanne in ka koma tarihin sa zaka ya samu horo gurin iyayensa shine irin wannan din ba su yadda idan mutum ya taso ya zo zai hausa dan karamar jumla karamar jumla sai ya yi kuskuren hausa a cikin ba su yadda ba ko kuskuren larabci ba su yadda da wannan ba sai da haka wannan yana da muhimmanci gaskiya amma za ka yi yare a gidanka to ka kasa gida ka kasa gida uku misali ka ce asabar da lahadi da litinin misali ka ce larabci za yi duka laraba alhamis juma'a ko an talata laraba alhamis ka ce in ma ka ce hausa za idan ya koya ya gobe ranar alhamis juma'a kuma a ce turanci misali ba na yi yanzu sai ita ce zalla ake yi domin yaro ya goge amma a zo gaba daya sai gida ya rayu gaba daya turanci daji in ka dawo daji komai daji wai na rasa da yi mai wani kasa wani tsakanin kai da malam martala to kaga wannan kalubale ya ba shi ma sai yanzu malam murtala kalubale ya ba domin wannan yana da yake cikin ina ka dosa shi yake fara nuna ina ka dosa Allahu akbar eh wannan ke kage biye kiriyar da ya ba yanzu kiriyar uku da ɗaya to yanzu aka yi ma malamu mai ka taɓo biye ma uku da ɗaya ko zaka ba ya hayyu ya kayu ya hayyu ya kayu wane mutum saboda me amsan shi ne saboda wato an fi fi ba wannan fifiko akan wannan shi ne amsar tun yanzu ya gani yaro in za shi makarantar da ake ABCD a mota ake kai shi a sa maka kaya masu kyau in za shi islamiyya inda ake Qur'ani ko roja ake ya ishe mutane ko takalmi ba ko ba haka muke tsakani da Allah ko roja ake yi saboda ya ishe su zaka bi idan aka wazu da kau wai malam ba shi karfe biyu kuke zuga ba za a rika waya ko roja shi kadai zai zuga nan kan kai shi za a yi in an tashi zuwa za a dauke shi nan ko ko uhu in ya ga dama ya dawo da kansa in ya ga dama ya tsaya a hanya sai dai ya wuce magariba a muku waya a ce wai ku tashi ba haka iyaye suke mana fa wai ku tashi ba can kuwa kai za ka zo har da fa sai ka nuna cewa wane wane zai ɗau wane haka ake inna lillahi wa inna ilaihi tun daga nan yaro ya gane cewa English ya fi Qur'ani ya bi shi tun daga nan ya fahimta tun daga nan kayan shawarar mai risala Allahumma amin shawarar mai risala fa ba kowa ne yake ɗauka ba cewa ɗanka alkhairi ya fara rigaya zuciyarsa tun yana shekara uku ko yana ƙaramin yaro alkhairi ya fara rigaya zuciyar ya mamaye shi ba kowa ya ɗau wannan shawarar ba duk kuma na yi wani ƙalubale wallahi wallahi kun ji na rantsu idan ka ɗauki wannan tsarin ka tafi ɗanka ya fara da wannan ɗabi'ar ku ba wani karatu da ba zai iya ba ka je ka yi haƙuri kawai kar ka bi yayi ka yi haƙuri kan ka fara da koyon addini da tarbiyya wannan abubuwa biyu shekara ta ɗaya biyu ta uku zai yi rauda ya zai tamid kenan ya zai shiga rauda ya shiga firamare daga firamare mafi yawanci ibtida'iyyar ake fara haɗa musu da boko ko a rauda kamar mu yanzu da muka fara irin wannan tsarin zamanin a rauda tu rauda saniya a daga nan yara za su fara boko sai ka haɗa biyu wallahi tallahi za ka sha mamaki zai zo ya haddace Qur'ani kuma ya je a yan sayan din yana ɗan gaba gaba ka zo zan baka kwando guda wanda na san alarammomi ne duk ɗan boko ne kai kuma ka kawo min ɗan arabiya zalla waɗanda kake ji ko kuma ɗan boko zalla waɗanda suke alarammomi ne ba ki ko bai ba ka je ka kawo min wa'annan eh ina abin da nake gaya ma tukurin mala abbas Allah ya masa rahama na biyu ke za ka zo ka tarar da magariba an zauna wannan tukurin wani ya zo ya tsinke ko hula ba ba kansa zai zauna ka biyo na hana zuwa kansa zai ɗauka sai ya biye wallahi da ya taso irin wannan tsarin ya samu irinsa yaran mu yanzu a darul arqam yara da yawa waɗanda suna wasu medical doctors ne wasu engineers lauyoyi duka wannan karatun suke na hadda alarammomi kuma da waɗannan abubuwan wanda suka shiga a makarantar su suka rika yin gaba gaba wato al'ummar mu ce wata irin al'umma sannan kana da tabbacin cewa yaron ka ya samu tarbiyya in Allah ya ba za ka mutu ya zo ka rika tunanin zai shiga wani hali ba to waɗannan abubuwan amma da yawa kuma ina muna yawan faɗa don wannan da kake tunani ita kaɗai za ta yi wani abu aiki ne yanzu babu fa babu aiki babu saboda haka in zika cewa ga shi ba abin da yake tsina nawa kuma yanzu igiya gidan kowa an hau in da aka ba alayin nan yanzu in dai da matasa ce ko ina an hau igiya ba dai nuwa isi bace kowa ya hau igiya an hau an duro ba aiki yana ta yawo sun fi ta yin job ya gama tari zai jira yake gwamnati ta bashi aiki ita ba ba ta ne amma da Allah ya sa ya samu tarbiyyar addini to ya ga wajen rasa abun yi ba Allah dan ko ne da an dauke shi da boko ba za a dauke shi a makarantar da ake zai je makarantar da ake koyarwa ta addini kuma ya amfani da wannan abin da ya samu ba zai zauna bai da abun yi ba Allah ka ta idan ni ka nemo min yanzu ainihin sa ake ka nemo min musamman ne wannan bangare din alaran ma ya iya Qur'ani kuma yana jin turanci za ga da gudu duk makarantar da suke daukan sa ake ka je ka auna ka gani duk makarantar da suka je da gudu ake daukar su domin sun zama multifafos za su yi amfani biyu da an fara boko za su bok gaba ɗaya ɓangaren biyu da turanci da larabci ba sa kwantai ka gaya min wanda ka taɓa sani cewa ni kuma ka kawo min jiyo gobe zan jira shi inda za a ɗauke shi aiki Allah mai turanci da larabci Allah ran ba da bai da aiki ka kawo shi zai wahala zai wahala malam Muhammad ka samu irin wannan turanci larabci to abin da yawanci ba a fahimta kenan da yawa sai a wani sai a je a ta tura yara turanci larabci kom an go da kuma alhamdulillah ya go su akwai wani medical doctor da nake gani lafiyayyen likita amma da yake ya samu irin wannan tarbiyyar bai yarda da cewa sam sai dan zai fara wannan ba cewa sai ya fara samun tarbiyyar addini saboda haka ya kamata mu lura da kyau wannan ita Allah zai gano na ga wani dole ne wani kalubale nace mun yadda mun kai yayan namu makarantar islamiyya nace amma Allah ya da bayan shekara shi da bayan sun gama primary ka dauko danka da yiwu ku ka zo mu buga da namu a musabaka ba ta Qur'ani ya ta boko bokon da kake takama a zo a buga saboda haka ya kamata mu nutsu sai zanto kana da manufa akan kanka kar wani ya zo ya biya ka domin ka rika tunani irin tarbiyyar da ka samu yanzu ya kake biya ka ya kake tafiya a rayuwarka wannan shi ya kamata ka kalla zai ko zai yanzu a hanya ma yi aiki eh a hanya ma yi aiki amma tarbiyya wallahi sai ka samu murabbi dole ne domin ba a faƙi sai ila yu'dihi wanda bai da abu baya iya bayarwa wanda ba su da tarbiyya za su ba danka tarbiyya danka ya saba da don bi stupid dad kai abu ya gaya ba wannan don bi stupid dad tun da kai ko ina ba ya kamata mu lura da kyau mu gano ko mu mu farka wallahi Allah amma an riga an mana illa sai da ba a zato tarbiyya ita ce uwa uba in ka mutu baka ba danka komai ba baka ban ma komai yana da tarbiyya to ka samu guduri don ba zai manta ka ba kullun sai ba addu'a amma mun ga wanda wani ba Allah yake ba mu labari ya je turai ya dawo ya zo na wannan dambi stupid din uban ya ce Allah ya jarabu uban da san sai siyo man mota kan miliyan uku ko hudu a lokacin ya dauko zoto zai zuwa ana rike shi ma gadi na rike shi ba wannan yace ba wannan nake a siyo mu to yanzu ne lokacin ta karan mu ta karan masa anan dan Allah ne ta tsina na bar rashin tarbiyya ta ta haifar masa a gida na tabbatar ya samu tarbiyya addini ba zai mar haka ba zai rika sayin sa ma zai iya kamo mai tarbiyyar addinin nan da ya sa wannan gabar ya iya gane shi kuma ba zai ce kala ba Allah ran ne shi tani zai iya dukan da bai ce kala ba amma wancan yana daga hannu zai daga wallahi domin an gaya mar cewa a garin turai an gaya mar cewa kana da yanci ma'aikun kan kawo da za ta kwalbi sai ma komai ba muku anan a tarbiyyar hausa da tarbiyyar addini kana gidanka ma ma'aikunka zai iya zuwa ya gane ka yawa to duk waɗannan abubuwan su ya kamata a kalla a kuma ƙara duba a dube su da kyau amma wannan illa da aka yi mana ta huda mu gaskiya sai wanda Allah ya tsare kawai illa man rahimahullah to wannan shine na'am to kaga abin da suke magana a kai kenan babu babu rajul yakun laysa bi shay'in wa huwa yuridu yuridu annahu laysa bi haqqin babin da yake magana babu na 391 da yake magana a ce a rajul yakun mutum yace laysa bi shay'in kai aiwa komai bane a kawo zancen wani kace rabu da jiwa komai bane wa huwa yuridu annahu laysa bi haqqin ko kuma yana nufin duk abin da ya faɗa fa ba gaskiya ya gama zancen sa kace duk ba gaskiya bane حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عمبة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير واتو يأتي عروة بن الزبير يقول لنا وقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة ما ترى النبي عليه الصلاة والسلام تتي سأل ناس من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان wasu mutane sun je sun yi wato annabi sun je sun yi annabi alaihi salatu wasalam tambaya dangane da bokaye faƙali da wasu annabi yake da su lausu bi sai in shi ma Allah sai ai ba komai bane boka ba shi da wani muhimmanci faƙali ya rasulullah sai ta kiyama aikin Allah fa innahum yuhaddithuna bi shay'in yakunu haqqan bokayen fa suna faɗar suna ba da labarin wani abu kuma ya zama gaskiya faƙali annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake tilkal kalimatu min al-haqqi ai kalmar da suke faɗa wata kalma ce ta gaskiya da ya haɗa fuwa shaydan shaydan wato yake fuzgo ta yake kiro ta ya ayan nan take ma ta cikin suratul suratul jin da take magana akan fuzgo ta to zance da suke ko kuma karshen suratul ahqaf ko suratul ahqaf ko suratul jin na'am قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي دول ما أيين هاي سنة مجانا أما بقى يتوقع تكي مجانا عشان الخطف خطف من واتو فجاه ita nake so mutum kawai ai kalmar na kalla anan ya khabu har shaytani an gane ko wanda ke dan wato yana tujjota fa yuqarqiruha sai je tabbatar da ita bi izinar waliyi a cikin kunnen abokinsa shine waliyinsa majibincinsa shine boka ka karkara su da jaja kamar yadda kaza take kirkira ko take tabbatuwa akan kwanta idan kaza tana kwanciya take kwan gaba ɗaya take lulluɓe shi ko to shine fa yakhliquna fiha bi akthar min mi'ati kizba sai su takuɗe wannan gaskiyar da suka kiro da suka fuzgo suka taso da ƙarya guda ɗari to ko ƙarya ko gaskiya arba'in da tara ne ƙarya hamsin da ɗaya abin haramun ne don lantara ƙarya ɗari gaskiya ɗaya to shi sa wasu suke ganin boka ya faɗa abu kamar ya faɗi gaskiya domin dama ai kalmar ya sata kalmar ya sata to sai yake cewa wannan hadisin kai bayan Imam Bukhari Imam Bukhari ya kawo shi kuma sauran malamai ma sun kawo shi a cikin littattafan to sai mu tsaya babun da zai magana akan girwaye ne kamar wanka babul ma'arif dan lokaci ya cika abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana na'am to muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa tasbihun ta madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wadanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya inda yake zama cikin yanayi na tsoro Allah ka ba su aminci muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa tasbihun ta madaukaka wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure sa ko a gaba Allah ka tallafa musu yan kasuwan mu da ma'aikata Allah ka taimake su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله